الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا منا المسلمون ومنا القاسدون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yammacin ramadan goma sha ɗaya ga wata ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana azuminmu Allah ya sa mun dace suratul jinni mun san abin da sura ke karantar da mu tana ƙara kusantar da mu zuwa ga tauhidi na Allah subhanahu wata'ala mu gane akwai wani halitta irin mu da mu ba mu iya ganin su amma su suna ganin mu su ne wa su ne aljanu alkur'ani ya ba mu labari don mu yi imani ba don mu nemi taimakonsu ba, ba don mu haɗa kai da su a yi wani abu na saɓawa Allah ba, sai dai bayin Allah ne irin. Da yawa daga cikin al'ummar mutane sukan nemi taimakon aljan saboda neman wani biyan bukata saboda rashin sanin addini. Aljanun kuma suna da haɗin kai da waɗansu cikin mutane don su rika ba su wani labari na gaibu alhalin su ma ba su san gaibi ba wayannan ayoyi na alkur'ani da muke karantawa zai ƙara gwada mana aljani bai san gaibi ba bai san abin da zai faru ba akwai wasu ilimi guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah wanda duk yace ya san su ya shiga tarayya da Allah cikin iliminsa inna allaha indahu ilmu sa'a inna allaha indahu ilmu وينزل الغيث yaya ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا sannan وما تدري نفس بأي أرض تموت saboda me إن الله عليم خبير
sanin tashin kiyama ba wanda ya sani banda Allah hatta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai san lokacin da za a tashin kiyama shi da fiyayen halitta wa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي yaya لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض yaya za ta zo لا تاتيكم إلا بغتة yas'alunaka يسألونك كأنك حفي عنها to gaya musu قل إنما علمها عند الله سيدي.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayar manzon Allah yaushe ne za a tashin kiyama annabi nuhu ya zo ya wuce ya ce za a tashin kiyama annabi musa ya ce za a tashin kiyama annabi ibrahim ya ce za a tashin kiyama annabi hudu ya ce za a yi annabi salihu ya ce za a yi annabi isa ya ce za a yi to yaushe za a tashin kiyama gaya musu kul inna ma ilmuha inda rabbi sanin tashin kiyama baya hannun kowa yana hannun ubangiji inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu Allah bai bayyana lokacin ba shi ma mala'ikan da ke dauke da ƙaho don a hura a yi tashin kiyama bai san yaushe za a umarce shi ya hura ba ƙahon na bakinsa yana jira yanzu haka yana dauke da shi jira kawai ke a ce busa ya busa amma abin tausayi a wurin wani musulmi saboda talauci saboda wahala saboda ya shiga damuwa sai ka je na ce wallahi da na san inda bututu ko kahon nan na hurawa a tashi kiyama yake wallahi yau da na hura kowa ma ya mutu a huta haka ne ko ba haka ba wai me yasa shi wannan saboda talauci bai san me zai je ya samu ba to babu hatsari kamar wannan mai addini manzon Allah cewa yake kar ku rika burin ma mutuwa kada ka rika burin cewa ina mutuwa aje a mutu kar ka rika yi in ba makawa rayuwa jarabawa ya same ka na rashin lafiya ko damuwa ka ce ya Allah in wannan rayuwar ita ce alkhairi gare ni ka raya ni in mutuwa na shine alkhairi ka zaba min abin da fi alkhairi to suna tambayar manzon Allah dangane da tashin kiyama gaya musu ilimin ta na wurin Allah bai bayyana wa kowa ba la ta'tikum illa baghata kiyama ba za ta zo ba sai fuja ba zato ba tsammani wannan na masallaci wannan na gidan giya wannan na kasuwa wannan na barna wannan na tuka moto wannan na jirgin sama wannan na ina in Allah ya bada umarni lokaci guda kowa zai mutu ba wanda ya san lokacin sai Allah saboda haka duk wani mai hasashe ce za a yi tashin kiyama ran kaza babu sai dai manzon Allah ya karanta da mu cewa kiyamar ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a wannan dole mu girma wannan shi yasa in juma'a ta yi duk wani mai rai da aljani da dabbobi da mala'iku kowa na cikin tashin hankali ko wannan juma'ar ita ce ko wace ce manzon Allah ya bada alamomin ta manya manya da in an gansu to bayansa sai tashin kiyama manya-manyan alamomin akwai fitowar rana a yamma ba gabas ba akwai sakowar annabi isa alaihi salam duk suna cikin manya-manyan ayoyi akwai bayyana mahadi ga sunan akwai dabbar da za ta fito duk alama ne akwai kuma ƙananan alamomi da manzon Allah ya yi magana a kansu to amma dai almuhim ilimin nan guda biyar babu wanda ya san su saiwa sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a وينزل الغيث
ويعلم ما في الأرحام shi Allah ke saukar da ruwan sama babu wanda ya san adadin ruwan sama da za a yi a duniya baki daya a wannan shekara lita nawa za a sauke wa mutane wa ya sani sai Allah yanzu haka lokaci ne da ake dabda tsammanin samun ruwa amma yanzu wasu wurare ruwan ake yi ruwan sama ko saudiya da muka je cikin wayannan 'yan kwanaki an yi ruwan sama duk wanda yake abuja cikin 'yan wannan kwanaki ya ga ruwan sama akwai tropical areas a duniya da su kuma su throughout the season dukkan shekaran gaba ɗaya ruwan sama ake musu je ka indonesia je ka malaysia su ba rani ba damuna kullum season wato wata goma sha biyu gaba ɗaya cikin ruwan sama ake kullum ba za ka ƙara tsoron Allah ba sai kana yawan tafiya kana sanin yadda duniyar take ka tashi a jirgin sama mun rabu da imam majid da ya fito daga america ya zo taro na rabitul alamin islami a makka ran da za mu dawo tare za mu dawo da shi ita sheik ina tambayara daga nan zuwa najeriya hawa nawa za ku yi a jirgin sama na ce za mu sauka kano awa biyar za mu yi in ba don an samu canjin hanya ba da awa hudu ne da yan kaɗan ce alhamdulillah kun ji daɗi na ce daɗi ya ce aya jirgi dai ka hau ka dogara ga Allah ya ce to ni ka san awa nawa zan yi daga nan zuwa washington na ce ban sani ba don ban taɓa tashi daga nan na bi jirgin sama zuwa Washington ya ce zan yi awa goma sha biyar zuwa awa sha shida non-stop ba tsayawa ya ce kuma kaga yanzu gashi muna sallan asuba a nan ko? ce to sallan asuba yanzu a nan makka gashi za mu hau jirgi wurin karfe takwas safiya ne to zan yi awa goma sha biyar nan in na sauka kuma a amerika da safe zan sauka safiyan yanzu da safiyan washe gari saboda haka zan yi awa goma sha biyar a sama amma kuma zan sake sauka kenan in na yazumi sai na yi awa ashirin da hudu ban sha ruwa ba na ce haka imam na ce to ya za ya ce shan ruwa na zan yi dama Allah ba mu ya ce jirgi na tashi zama zan ce ku bani ruwa ku bani abinci sha na ce a kuwa ai kai gaskiya dama Qur'ani ya ce shahar Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an shahar Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سيتمي فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تقاضوا أولي النواء نمكي نواء ومن كان مريضا أو على سفر وأنا بيد الله فيها كوينة فيها فعدة من أيام أخرى ya sha ya ci sai ya rama a cikin wasu kwanakin da ba su ba ya samu hujja ko bai samu ba ya ce Allah ya yi gaskiya Allah akwai tausayi na ce ƙwarai kuwa Allah maɗaukakin sauki tausayinsa da rahamarsa ya fi kaza da take tausaya wa ‘ya'yanta Allah ya san za mu shiga cikin wannan hali to saboda haka duniya in kana yawo za ka ƙara gane Allah za ka ƙara dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai ƙasan da Eskimo in ka je wurinsu akan yi wata shida wata ɗaya wata biyu wata shida rana ba ta faɗi ba kullum yadda ka tashi da safe ka ga rana haka in ƙarfe shida da yamma ya rana tana tsaye ƙarfe bakwai na rana rana na tsaye ƙarfe bakwai na dare ga rana ya za a yi da azumi sai su kwatanta da makwabtansu inda rana ke faduwa yanzu ya rana a wurinku tana fitowa wuri kaza tana faduwa to in lokaci ya kaza sai su yi sahur ko suna kallo ranar yanzu sai su sha ruwa don yanzu ba za su yi azumi da kallo ranar faduwanta ba to wannan in ba Allah ba in ba kana sanin Allah kadai mai iko kuma kana yawon duniya baka ganewa to kuma zai iya juyowa kuma a samu wani lokaci kuma wata shida dare suke ciki wata shida yanzu haka akwai wani ɗan najeriya aminin kwanaki yana can yanzu ma yana kanada ya ce min akwai wani mutuminsa da yake can eskimo muna dab da shan ruwa wurin karfe sha biyu na dare karfe ɗaya na dare na can sai yi min video call ya ce sheik bari in gwada maka don ka ƙara gane ayan Allah kana ina ya ce ina Najeriya nace ina Najeriya ya ce to ni ga nan ina ƙasar mu amma bari nuna maka rana sai nuna min ga rana nan yace ka ganta yace yace to amma ga abinci bari in cika gani yace saboda lokacin cin abinci ne yanzu ga ranan amma yanzu dole mu ci abinci saboda lokacin shan ruwa ne wannan ya isa ka gane Allah yana nan amma kana nan kifin rijiya baka san ko ina ba kana zaune ko sai ka ce ai bude kaza bude kaza a ba kai ne kaza ba yi kokari ka bi Allah ka ƙara sanin waye Allah inna Allah indahu ilmu sa'a sanin lokacin tashin kiyama ba wanda ya sani sai shi wa yunazzilul ghais shi ke sauka da ruwan sama duk ruwan saman da za a yi a Adamawa in wani katakore yana program ce hasashenmu ya nuna a ganye gobe za a yi ruwa jibija da za su samu gata yola za su yi citta kaza kaza kaza yana iya yiwa ilimin ya tabbata yana iya yiwa kuma ba haka ba to in ma kata kore ya gaya mana za a yi ruwan sai aka yi ruwan to kata kore ya gaya mana lita nawa aka sauke mana ya isa bai isa ba shi yasa manzo Allah ya kalli sahabansa yace an waye gari a cikin al'umma na akwai mu'minun billahi wanda yake imani da Allah madaukakin sarki kuma yake kafircewa taurari akwai kuma mu'minun bil kawaki wanda yake imani da da taurari yana kafircewa Allah subhanahu wataala sabo suka ce wane ne wannan sai manzo Allah ya ce wanda duk aka yi ruwan sama sai ya ce an mana ruwa ne da falala daga Allah madaukakin sarki wanda aka yi waye gari aka yi ruwan sama sai ya ce ayi wani Charlie Bravo da wani kaza tauraro kaza suka haɗu shi yasa aka samu ruwan sama wannan shine ya kafircewa Allah yayi imani da taurari sanin ilimin ruwan sama yaushe za a yi babu wanda ya sani sai Allah babu shakka akwai masu ilimin da za su iya hada maka wani hydro da wani wane ne kaga ga ruwan sama yana saukowa amma kwanaki irin wannan ilimin ai an yi a Dubai garin hadawa sai ba hada daidai ba sai aka yi ambaliya ya ringa rusa gidaje aka shiga tashin hankali amma ruwa da Allah yake kawowa subhanahu wata'ala babu wanda ya san yadda ruwan yake haduwa sannan ba wanda ya san lokacin da adadin ruwan ake saukewa da kuma lokacin da za a fara sai da a ce ma hasashe ilimi ya nuna hasashe za a yi kaza yana iya dacewa yana iya kuma bai dacewa وينزل الغيث سيتي ويعلم ويعلم ما في الارحام shi yake sanin abin da ke cikin mahaifar mace dan adam yana kwanciya da matarsa ya sadu da ita har ta dauki ciki amma lokacin da maniyin nan ya shiga mahaifarta a lokacin da aka diga mata maniyi ya yi kwana arba'in ya canja ya zamanto wato gudan jini daga nan ya zamanto tsoka kafin ya canja ya samu halittan gaya mana wa za a haifa namiji ko mace likita bai isa ba lokacin da maniyin ya shiga ba ka sani amma lokacin da ya soma canjawa har aka soma mishi halitta nan ne ake iya cewa to bari a ji a iska ne ya soma motsi ai an gama komai lokacin an gama komai ah to gaddara ma yanzu ya ce maka namiji zaka zafa ko mace to tambaye shi likita namiji ko mace an gano namiji ne to tambaye shi mai arziki ne ko talaka ya sai gama eh yanzu an gano namiji zaka haifa to gaya mana namijin nan zai zo ya zama to honorable dan majalisa irin chairman honorable shi yanzu yana da ɗa bai san me yayansa za su zama ba kai kana da shi baka san menene ba amma tun yana ciki Allah ya tura mala'ika a rubuta wannan cewa sa'idun aw shaqiyun to in ya gaya mana eh namiji ne in ya iya ganewa dan mai arziki ne ko talaka ne to ya gaya mana dan wuta ne ko dan aljanna ya isa wannan to sai Allah bai isa ya ce mai arziki bane so da yawa mai arziki zai tashi ya yi arzikin ‘ya'yansa su yi tsammanin arzikin da yake da shi zai zamanto ‘ya'yan ma sun gaji arzikin sai a samu ba haka ba kowa da arzikinsa ga gidanku nan gidan arziki ubanka ya bar ma dukiya ana gamawa in tsanani wani sai an shekara ɗaya sai waye gari kaman ba a taɓa talaka irin shi ba ya kuma gaji dukiyan ya yi komai yana karɓa zai ƙona su bai san yadda aka tara ba Allah bai kaddara mishi zai arziki ba shi yasa a tarihi akwai Umar dan Abdulaziz Umar dan Abdulaziz malamai suna cewa da akwai wani khalifa a musulunci na biyar sai a shi ne Umar dan Abdulaziz din nan shi in ka dubi tarihinsa shi yasa ake so ka nemo gida na kwarai don ka haifi ‘ya'ya na kirki. Sayyidina Umar yana yawo a garin Madina, cikin dare yana so ya san menene talakawa ke ciki. Sai ya je wani gida ana magana sama da ƙasa. In dare ya yi kana iya jin magana, sai ya nemi sanin me ke faruwa a gida. Yana zuwa sai ya samu ‘ya ce da uwarta suke muhawara, a sai gidan gida ne da ake yogurt, ake nono, ake sayarwa al'umma. Uwar tana cewa ɗebo ruwa mu ƙara wa nono don mu samu kwantiti ya yawa. ‘Yar ta ce, ya ke baba, Umar ɗan Katsabi, Amirul Muminin, ya ce, kar mu yi haka, domin algus ne. saboda annabi ya ce man gashana falaysa minna duk wanda ya mana algus bai cikin al'umman nan sai uwa ta ce yake iyata ai yanzu dare ne Umar baya kallon mu kawo ruwa kawai mu zuba sai ta ce yake baba in kana Umar la yarana fa rabbu Umar yarana yake baba in Umar baya kallon mu cikin dare to ubangijin Umar fa ai baya bacci gengedi baya daukar sabare bacci yana kallon mu annabi ya ce ta abudullah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka Umar da ya ji wannan sai ce wannan ya ya ce mai nagarta ke mahaifiya yar ki tafi ki gaskiya kar ki sake sai suka fita washe gari sayyidina Umar a majalisarsa sai ya ce wane ne yake so ya auri ya mai albarka don ya haifi ƴaƴa masu albarka kowa na ce ni ne tun ba su gani ba ba kai bane ka ce sai ka ganta tana doguwa ce fara ce mai shan kalangu mai wane ne mai menene mai menene irin abin da bana kabiru gombe ke kirgawa da jagira da jabaki da jambaki da jalebe da jawane ko shi ya san yadda yake saboda haka su ba su ganta ba saboda manzon Allah ya ce in ka zo neman aure fa alayka bi zati di ka nemi abuci addini da an baka labarin mai addini baka lissafin kyakkyawa ce ko addinin kake kallo yanzu sai na Umar ya bawa majalisa labari kowa na son ya auri mai addini rige rige ake ita ku bi ni ana zuwa sai kofar gidan aka yi sallama sai yar ta leko ta ce ya baba yau mun shiga uku ga alamar ya nuna amirul mu'minin ne yawa kofar gidan mu ba mu san me ya kawo shi ba uwar ta leku sai na umar yasa aka yi sallama shugaban kasa ne ya kawo muku ziyara jikinsu na rawa yau a ce shugaban kasa ya kama ziyara saboda haka daga shigowarsu sai ce ina wance shiga ta nan kun tuna jiya da daddare akwai wanda ya zo gidan ne ya same ku kuke muhawara sai uwar ta gane cewa a sai shi ne ya zo ta ce to ai mun tuba ai mun tuba mun tuba sai ce eh tuban naku yasa na dawo cikin ƴaƴana akwai wanda yake son aure yarki in kin amince wannan tace wallahi na yarda karshe cikin su wanda ya dace ya aure ta da aka yi auren Allah ya sanya auren albarka suka haifi ƴa mace ƴa macen ta girma da ta tashi haihuwa shine ta haifi ɗa da ake ce Umar dan Abdul Aziz shine jikan Sayyidina Umar wannan bawan Allah saboda adalci da ya yi lokacin da yake mulki yake kalifa idan ana so a gane akwai matsala a gari wani da ya shigo garin sai ya ga kyarkeci an san kyarkeci kura ko damisa ko ma menene aka gana cin akuya daga garin sai ya fashe da kuka yace duk yadda aka yi sarkin garin nan Allah ya mishi rasuwa domin da yake raye dabba ɗaya ba ta iya tunkurin ɗaya ballantana har wani dabba ya shigo ya cutar da wani ana bincikawa ko aka samu sarki ya rasu wani ya ce na san umar ɗan abdulaziz kafin ya zamanto shugaban ƙasa mutum ne mai cikakke mai haiba da ka gan shi kana son ganinsa amma bayan da ya zama shugaban ƙasa na gan shi yana ɗawafi ina iya ƙirga rifs a ƙarƙarinsa ina iya ƙirgawa an zo gaishe shi bai da lafiya matarsa first lady ita ce uwar gidan shugaban ƙasar musulmi cikin ministoci wazirai da ya zo suna matan fatima ita fatima manyan mutane suna zuwa su gaishe da shugaban ƙasa don allah a canja mishi rigar nan da ya sake dawa sai ya ganshi da wannan riga ya ce ya ke baiwar allah na ce a rika canja wa shugaban ƙasa wannan riga ta ce wallahi duk duniya bai da wani riga sai wannan kuma in za mu canja mishi sai dai mu nemo wani zani mu jira in ya bushe mu sa mishi shi ne shugaban ƙasar musu ya ga ɗansa da wani zobe a hannunsa ya ce ina ka samu zoben nan sai ce an bani ne sai ya kai lissafin zoben ya kai dirhami dubu ɗaya sai ya ce ka sayar da zoben nan ka ciyar da miskinai guda dubu ɗaya kafin ya mutu 'ya'yansa suka suka zauna kusa da shi suka ce baba duk alama ya nuna zaka bar duniya amma mu mai kai mana tanadi me za mu samu me za mu rayu bayanka sai ya fashe da kuka ya ce ya ku ‘ya'yana na ba ku tarbiyya irin na musulunci na ya muku duk abin da ya dace zai muku daɗi a tuhunci ubanku da cin amanan al'umma ran tashin kiyama a ce babanku ya ci amanan dukiya saboda haka yanzu za a je a mishi azaba suka ce wallahi ba ma so ba ma fatan haka yace to in ba ku fatan haka tarbiyyar da na baku ku ƴaƴa ne guda biyu ko dai ku zamanto ƴaƴa na kwarai fallahu yatawalla salihin inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin Allah shike jibantan lamarin salihai bayin Allah na bar muku tarbiyya na bar ku a hannun Allah subhanahu wataala ba zan ba ku dukiya in tara muku dukiya ni a tambaye ni ba malaman tarihi suka ce bayan mutuwarsa abin da ya bari aka raba wa ‘ya'yansa bai wuce kowa ya samu dirhami goma sha takwas ba ƙasa da naira dubu goma ko ashirin amma wani malami yana ruwaitowa cewa wata rana a madina an zo ana neman taimako za a yi gina addini ko za a ji jihadi ɗaya daga cikin ‘ya'yan umar ɗan ablaziz da babansa ya mutu ya bar mishi dirhami goma sha takwas na ga ɗayansu ya ɗauko raƙumi guda ɗari yana bayarwa fi sabilillahi babansa nawa ya bar mishi naira dubu ashirin ko goma yau yana yin sadakan raƙumi guda ɗari kowane raƙumi ɗaya akwai raƙumin da za a iya sai da shi kusan miliyan goma ko fiye da haka Allah ya musu albarka ya sa bayansa zuriyan ta yi albarka har ma akwai mai irin wannan sadaka malaman tarihi suka ce akwai wanda kuma cikin magabata da ya yi zalunci ya tara dukiya mai yawa ya bar wa ‘ya'yansa biliyoyi malamin da ke ba da wannan tarihin cewa sahabbai sun ga wannan sannan mabiya bayansu sun ga kuma cikin wayanda suka yi zalunci wurin tara dukiyan al'umma sun ga ɗaya daga cikin ‘ya'yansu da aka farwa miliyoyi ɗayansu a bakin masallaci yana a bamu na annabi a bamu na annabi kenan yana bara yi ƙoƙari kaga cewa ka koyar da ‘ya'yanka darasi ka koya musu tarbiya ka nuna musu Allah idan ka nuna musu girman Allah to babu abin da suke tsoro kamar Allah ba abin da suke so kamar kai domin kai ka nuna musu sanin Allah subhanahu wata'ala in ka koma zuwa ga Allah za su ta maka addu'a ba abin da ka bari ya dame su ba a'a sun rasa masoyi da zai musu nasiha da zai sa su a hanya a matsayin uba amma idan ka nuna musu son duniya ka nuna musu mulki ran da ka mutu ba abin ne ka ba za a so marigima akan dukiyarka da mulkin da ka bari haka ne ko ba haka ba saboda haka sai tarbiya abu ne mai muhimmanci don haka wannan ilimomi guda biyar ba wanda ya sani sai Allah kenan wa ya'lamu ma fil arham ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifar mace sai Allah namiji ne ko mace mai arziki ne malami ne jahili ne mai mulki ne dan wuta ne dan aljanna ne Allah kaɗai ya sani shi yasa in zaka kwanta da iyalinka ka kwanta da sunan Allah sannan ka rika wa ƴaƴanka addu'a kana musu addu'a tayu bayanka Allah madaukakin sarki ya albarkace su saboda Qur'ani ya gwada mana kullum bayan Allah na ƙwarai su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ke nuna cewa suna yin addu'a ga ainihin wato zuriyarsu suna cewa ya Allah ka albarkaci ainihin wato zuriyarmu bayan haka Allah ba zai bar su ba sai ya ce alhaƙana bihim wa zuriyatuhum والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لالحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء saboda haka Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimani wanda suka yi imani zuriyarsu suka bi irin layin da suka samu abinda ka samu a gidanku ake yi na bin sunna abinda ka samu na karantarwa na addini abinda ka samu in gidan alheri ne na dukiya ne ake yi na taimakon addini abinda ka samu na mulki ana yin hidima da al'umma kai ma ka biyo baya da irin wannan sai a ce wato albasa ta yi halin ruwa sai a ce kyon ɗaya gaji ubansa in gidan sarauta ne ka yi hidima ka ɗauki ɗawainiyar al'umma ka yi ta musu abin da ya kamata in gidan malanta ne ka karantar in gidan dukiya da ka taimaka in gida ne na arziki na kaza kowa ya yi irin abin da ya gani a gidansu ake yi sai ya zama da an ganka sai an yi wa iyayenka addu'a Allah ya ji kanwa ne Allah ya gafarta mishi wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimani alhaqna bihim zurriyyatuhum za mu riskar da zuriyarsu a bayansu saboda haka sai kenan kaga babu wanda ya san abin da yake haifa sai Allah amma addu'a na sa in wani abu na kaddara mummuna ya faru in kana addu'a sai Allah ya canja inna laha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada babu wani rai da ya san me zai faru gobe ba wanda ya sani man propose god disposes zaka ce zan yi kaza gobe sai Allah ya ga dama shi yasa karka yadda kace zan aikata kaza gobe wala taqulanna li shay'in inna inni fa'ilun ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله kada kace zan aikata kaza gobe sai ka ce insha Allah wazkur rabbaka idza nasita واذكر ربك إذا da نسيت zaran ka manta sai ka tuna sai ka tuna ka ce insha Allah kai wace wannan saboda haka abin da zai faru gobe Allah kaɗai ya sani yanzu gashi muna yammaci me zai faru gobe akwai wanda ya sani babu a ƙasar nan ne aka waye gari da daddare ko da yamma kowa ya gani shugaban ƙasa Abacha a zamaninsa ya karɓi bako shugaban ƙasar Palestine Yasir Arafat ya raka shi har airport washe gari da safe aka tashi cewa shugaban kasa da agan shi jiya a talabijin yau ya rasu watakila yara wasu ba sani ba amma tarihin bai nisa da yawa ba saboda haka so da yawa za ka tashi cewa zan tafi gobe zan yi kaza sai a tashi da wani irin hazo a ce waiza ba kyau jirgin sama ba zai zo ba moto ma sai an kunna wuta ka riga ka shirya a abuja za a baka idan waɗansu 'yan canji to yanzu ba za ka iya shiga abujan ba da moto kafin ka kai wanda ya maka alkawari shi ko zai tafi a shi ma kace gobe na zuwa eh gobe gobe zan zo ba ma insha Allah sai Allah ce to kyale shi wayin ya muri yana tuka moto ya sha angoro kun san angoro ko irin taban nan da ake sawa hanci ya sha ya sha angor angor kenan eh ya sunan shi snob angor da ya sha ya sha ya sha yana tuka trailer sai ya zo ya sai yara suka ce oga Allah ya kiyaye ya ce dole eh an ce ga Allah kiyaye ce dole saboda ne yi lafiya moto lafiya saboda ka ya tashi can aka je aka sami nan uga ya fadi moto ya fadi saboda haka wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka ce zan yi kaza gobe sai Allah ya so don haka sanin ilimin abin da zai faru na gobe ba wanda ya sani sai Allah sai mai gaba وما تدري نفس بأي أرض تموت ba wata rai da ta san ina za ta mutu wa ya san inda zai mutu babu in an ce gagarin da za ka mutu ba za ka so ka je ba ba wani kissa ba ake karanta mana na annabi suleiman mala'ika mutuwa ya zo ziyararsa a surar mutum sai ya ga wani mutum a wurin tare da annabi suleiman alhalin mutumin nan annabi mala'ikan mutuwa zai karɓi rayuwarsa gobe a can wani ƙasa can kusa da ƙasar rasha ko azerbaijan sai ya ga mala'ika mutuwa na kallon mutumin ya kalle shi ya sake kallon shi ya kalle shi ya sake kallon shi sai annabi sulaiman ya ce ah na kana kallon ya ce wannan gobe zan karɓi ransa amma kuma gashi ana amma ba anan zan karɓi ransa ba mutumin bai sani ba can shi ko mutumin sai ya matsawa annabi sulaiman cewa a taimake shi a bashi abin hawa saboda annabi sulaiman Allah ya hore mishi iska yana da bukata a wuri kaza yayye annabi Sulaiman na dariya sai yasa aka bashi iska ya dauke shi iskan ya dauke shi yana sauka wurin sai suka da malaika mutuwa shikenan summa jita ala qadar kira saboda ka yazo akan kadara shi yanzu yadda kake neman arziki kake kaiwa da kawowa haka ajalin ka ke neman ka ka kai nan ka kai nan ka yi nan shi ma yayi nan ana yin nan ana yin wata ran sai ga an yi kicibe an haɗu Allah ka samu cika da imani ba makawa dole ne wannan saboda haka waye san ina zai faru sai Allah abinda ake so ka mutu da imani Allah ka karɓi rayuwarmu da imani don haka ilimin nan guda biyar ba wanda ya sani sai Allah kenan aljanu ba su sani ba to shi yasa Allah rama idan ka dawo karatunmu za mu tashi inda Allah madaukakin sarki ke cewa
wa anna zalanna ya Allah تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا ظننا سوء الجنوس كتي أي وأنا قبل سمائنا للقرآن قباني مجي لتهكم القرآن إيه؟ وإيماننا بالله قباني مي إيماني دا الله كنا نظن منكسر شيء منازته أن الإنس والجن صادقون cewa da mutane da aljanu masu gaskiya ne fi iddi'atihim cikin duk wata da'awarsu wa annahum lan yaj'uru 'ala Allah al-kadhiba cewa su dinnan ai lan yaj'uru 'ala Allah al-kadhiba ba su iya yi wa Allah ƙarya fa yad'u lahu sharika ballantana su ce Allah yana da kishiya wasahiba ballantana ce Allah yana da mata walwalad ballantana ce Allah yana da da kadhiban wa zura da ƙarya kawai da ainihin wato zur shaidan zur sai Allah na da wannan a'a mun yi wannan zato shi yasa ka samu kyakkyawan zato wa ubangiji ka gane Allah madaukakin sarki ka dogara gare shi in ka dogara ga Allah Allah madaukakin sarki shine zai ainihin wato kare ka ba waɗanda suka fi kowa dogaro ga Allah da mai da lamarin su ga Allah kamar annabawa bayan annabawa ba kamar sahabban manzon Allah والصحابة أشد الخلق يقينا بحسن ظنهم بالله su sahabbai sun fi kowa kyakkyawan zatonsu ga Allah ba'da al-anbiya bayan annabawa shi yasa Allah ya bada shaida cikin Qur'ani allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lahum الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشهم فزادهم إيمانا sai suka ce me وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل saboda haka sabon manzon Allah alladina qala lahumun nasu sune waɗanda aka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum ga jama'a nan ga runduna nan ta hadu a wurin yakin badar an hadu mutanen makka sun fito ku ji tsoron su saboda haka gaba daya aka tsorata su da haduwar kafirai da taron su dandazon su faƙalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ai wannan labarin da aka basu fazadahum imanan sai ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu mun dogara ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ka dogara ga Allah ka gayi da cikawa ka samu kyakkyawan zato ga Allah shi yasa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi an fito wurin yaki sai ya zo ya kwanta karkashin itaciya yana bacci sai ya rataye takwabinsa akan itacen yana ratayewa sai ga wani balarabin ƙauye kafiri ya zo ya samu manzon Allah na bacci sai ya ɗauki takwabin manzon Allah sai ya zare ai sallahu ala nabi sallama wa huwa na'im ya zaro takwabin manzon Allah alhalin annabi na bacci yana zarowa shikenan fastaiqasu sai manzon Allah ce sai na farka wa huwa fi yadihi saltan ga takwabin nan nawa inji annabi a hannunsa tsirara ba komai faqala sai wannan kafin sai ya ce wa manzon Allah man yamna'uka minni yau wa zai hana ni in kashe ka fa qultu Allah sai manzo Allah ya ce Allah Allah Allah hasu yana fadin wannan wannan kafirin kamar lantarki ya shoki dinsa sai ga hannunsa ko wani kifi da ake ce minjiriya ya shoki dinsa sai ga shi hannun ya kama rawa sai ga takobin ya fadi takobin yana faduwa sai manzo Allah ya dauka yace ni ko wa zai hana ni in kashe ka ce Muhammadu mun san ka mutumin kirki mutumin kirki mutumin kirki sai manzo Allah ce to je ka an yafe ka yanzu abokin gabanka ya samu dama zai kashe ka sai Allah ya baka iko ka kwace bindiga a hannunsa zaka farshi to annabi ba haka yake ba annabi in yace ya yafe ya yafe in yace ya yafe ya yafe saboda haka da ya juya zai tafi in ya juya sai ya juyo ya ga wani irin yafiya ne ko za a bi shi operation damisa ko operation wane ne da suke haduwa ya suna operation namu nan operation farauta da kaji farauta kasa akwai matsala yan operation farauta sai suka kama dan ta'adda da ya ta'addanci sai aka fidda shi wajen gari can sai aka sauke shi aka mutu aka ce kai je mun yafe ka zai yadda da wannan yafiyan yana jira ya ji me zai biyo baya in ya juya in ya sa kafin ya juya zai ji bindiga ya riga shi to amma manzon Allah ba haka yake ba